عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بإن وأعوذ بالله أن تدركوهن يعني خمسة أوصاف إذا وقعتم فيها جاء من وراء ذلك العذاب من عند الله سبحانه وتعالى معجلا في الدنيا وهذه الأشياء ينبغي على المسلمين أن يجتنبوها وينبغي عليهم أن يتدبروا هذا الحديث ليعلموا مواطن الداء الموجود في أمة الإسلام ليرتفعوا لماذا لماذا أمة الإسلام الآن ذليلة عند الكفار ولماذا أذل الكفار المسلمين في كل مكان فالعيب من أنفسهم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا فإذا ظهرت الفاحشة بين الناس وظهر التبرج عند النساء استحق الناس أن يبتليهم الله بأوجاع لم تخطر على بالهم ولم يروها قبل ذلك ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم فمن أعمال الناس يسلط الله عليهم من يذيقهم الأمرين فالناس يظلمون ويرتكبون المعاصي والمنهيات الشرعية وقد يلقوا وقد يلقوا وقد يلقوا اللوم على الحكام بحجة أنهم ظلمة وما ينظرون إلى أنفسهم وإلى ما يعملون فلولا فلولا أن الإساءة أصلح فلولا أن فلو أن الإنسان أصلح من حاله لولى الله عز وجل عليه من ينصفه ومن يكون صالحا ولكن من ظلم فإن الله يولي عليه من يشدد عليه ويؤذيه ويجور عليه يقول الشاعر وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمه وخير من قول الشاعر قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فكم من الناس ينقصون المكيال والميزان وكم من التجار إلا من رحم الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول إن التجار أم الفجار إن التجار أم الفجار ولا يسعنا الوقت لإتمام هذا الحديث المبارك وإن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة القابلة نقوم بشرح ما بقي من الحديث والله نسأل أن يرفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ينقوى مسلمي خطبر مو أولا جمعة شرحي نينا حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما wadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya samu sa'abbansa waɗanda suka yi ijira yake cewa da su ya ma'asharar muhajirin ya ku taron sa'abbai da kuka yi ijira daga makka zuwa madina khamsu khisal annabi ya ce akwai waɗansu ɗabi'u guda biyar akwai waɗansu ayyuka guda biyar idan butulitun bi inna idan har aka jarabci ku da aikata su wa'udhu billahi an tudrikuhunna annabi ya ce ina nema muku tsari agun Allah maɗaukakin sarki kada rayuwarku ya riski waɗannan abubuwa guda biyar wadda hadisi a wannan shi ne karo na farko da muka yi huduba a kansa ba a kuma shi ne karo na biyu da muka yi huduba a kansa ba ba kuma shi ne na uku ba Allah yana ce wa zakir fa inna zikira tamfa'ul mu'minin ku dinga tunatarwa domin tunatarwa yana amfani ga mutanen da suke da imani sau da yawa al'ummar musulmi idan ana tunatar da su akan wannan hadithi sai su dinga kai tunaninsu da nisa cewa muna cikin wahala da kunci in mun ce ayyukanmu suke jawo mana mu suke jawo mana sai mutu yi maka misali da ƙasan turai sun fi mu lalacewa su kafirai ne ma in ka ce halinmu ne ɗabi'unmu ne su me yasa haka bai faruwa da su waɗancan kafirai ne mu kuma musulmi ne akwai hadithi na kudusi idan asani man ya arifu ni sallattu alaihi man la ya arifu ni hadithi ne kudusi cewa Allah ya ce idan wanda ya sanni ya saba mun zan wahal da shi a hannun wanda bai sanni ba kafiri bai ma yadda akwai Allah ba kai musulmi da kai yadda akwai Allah kai yadda za ka bi shari'ar Allah maɗaukakin sarki sai kuma aka wayi gari kana saba ma Allah maɗaukakin sarki halin da muke ciki a wannan ƙasa ya wuce mataki da baki zai dinga bayani a kansa duk yadda za ka yi tunanin ina aka dosa duk yadda za ka yi tunanin ina aka sa kai a za ka iya fahimta ba ƙasa ne yadda ka san babu shugabanni kwata-kwata yadda ka san ba gwamnoni yadda ka san ba 'yan majalisu yadda ka san ƙasa ne tamkar dabbobi ne suke shugabantar mutane kuma waɗannan shugabanni ba sa jin tsoron Allah yau inda suna tuna addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da suna tuna wannan hadithi watakila za su iya jin tsoron Allah babu wani mutumin da Allah zai ba shi shugabanci in akwai imani a ransa a tunatar da shi wannan hadithi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji tsoro addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam e Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fa shaqqa alaihim Allahumma fashquq alaihi ku dubo na addu'a na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ya Allah duk wanda ya karbi shugabanci na wani abu na al'ummata shay'an shugabancin ya zama mai anguwa kowane irin shugabanci daga shugabancin anguwa ya sama ya kuntata musu annabi ya ce Allah ka kuntata masa ina rantse muku da Allah waɗannan shugabanni da suke shugabanta musuma ba sa jin daɗin rayuwarsu domin babu yadda za annabi ya addu'a fari ƙasa banza yadda ya ce wanda ya kuntata ma al'ummarsa Allah ya kuntata masa su ma da irin damuwar da Allah haɗa su da shi wanda ba irin namu ba domin addu'a ne annabi ya yi ya Allah duk wanda ya shugabanci wani al'amari na al'ummata ya kuntata musu ya matsa musu annabi ya ce Allah ka kuntata masa kuma kullum abin da muke jin tsoro shine makoman wannan ƙasa kullum abin da muke jin tsoro shine makoman wannan ƙasa in muna magana ma shugabanni ko muna musu nasi'a ko ana musu wa'azi ko ana faɗakar da su ana duba abin da zai je zo ne idan mutane suka fita daga iya inda za a iya tsare su to babu ko shakka al'amari zai rikici domin shekul islam ibn taimiyya allah gafata masa yana cewa wal fitnatu idha waqa'at ajaza al uqala fi an daf'i sufa'a yace in aka bar fitina aka kyale ta hatta aku to masu hankali suna gagara dakatar da wawaye gaba in mutane suka fita a giya ba wani wanda za su iya sauraron sa kuma daga nan kasa da ta samu kanta a cikin gari rubu halin da muke ciki a wannan kasar rubu halin da muke ciki a wannan kasar tsakani da Allah tsakani da Allah ku duba alin da al'umma suke ciki mun fi mintoci nawa a jikin wajen gidan gwamna na zo na ɗauka zan samu mai a gidan mai mun fito babu mai nan mun zo gidan gwamna mai ya ƙare a mota galan ɗin mai naira dubu bakwai galan galan ɗin mai naira dubu bakwai naira dubu bakwai ina zai je da kai dawo da kai galan ɗin mai na za ka je da shi kuma da shi za a ke sufuri wadda suka ɗauko ka daga kano za zo da shi bauchi mai suka sha kudin mai ɗin zai fito a cikin farashin kayan wadda aka ɗauko daga lagos aka zo da shi nan zai fito a jikin kayan za a fidda kudin ku duba ku ga ku duba ku ga abin da muke ciki to ni dai ina yawan faɗa a majalisi da muke karatu da inda muke karatu muna da gaɓoɓin da annabi ya ce ana karɓan addu'a mu in mun yi sujada aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid annabi ya ce babu lokacin da bawa ya fi kusa da Allah sama da lokacin da ya sujada annabi ya ce ku yawaita addu'a a sujada ku karanta qur'ani ku yi addu'a ayi sujada ayi addu'a ayi azumi ayi addu'a lokacin da zamu koma ga Allah yayi lokacin da za mu gyara ɗabi'u da arewa mu yayi lokacin da matan da suke bayan gari za su dawo gidajensu yayi domin ana nema a karar da al'umma domin wannan hali da muke ciki a wuce duk yadda za ka yi bayani a kansa wallahi al'umma suna cewa kaka ya zo abubuwa za su fara sauki to ku jira ku ga yadda abubuwa za su canja an kankanin lokaci kai za ka ce ba mu da shugabanni wallahi sai da kyale malamai masu wa'azi su suke bayani akan halin da ake ciki su ne kawai malamai ne za a gansu a mimbarori suna magana su ne kawai suke magana kan halin da ake ciki muna da gwamnoni muna da 'yan majalisu da sauransu ka rasa yadda za ka fassara wannan hali da wannan yanayi da muke ciki ka rasa yadda za ka fassara shi yasa mutane ba sa jin tsoron allah a jefa al'umma cikin kunci da matsi na rayuwa cikin matsi na rayuwa abinda mutane za su ci yafi karfinsu an zo gabar da fita ma mutum ya zirga-zirga ka ga babur mashin dai mai nawa zai sha ma mutum ya aje mashin ɗinsa na tafiya da kafa ya aje mashin mutum ba dai ya saka mai a mashin ɗinsa ba waɗannan mutane za mu ta addu'a in sun fi ƙarfinmu Allah fi ƙarfinsu za mu gushe ba muna musu addu'o'i a dukkan gaɓoɓi muna kiran 'yan uwa musulmi mu tashi cikin dare mu dinga wutari muna yin alkunuti addu'a na baki ɗaya duk wani azzalimin mutu Allah ka mana ƙarshensa wallahi ba za mu gushe ba muna wannan addu'a ba za mu gushe ba muna wannan addu'a duk azzalumi duk mai mungun nufi za mu ci gaba da addu'o'i Allah ya zo mana da ƙarshen su amma wani irin rayuwa ne muke yin haka kuma gaba abin da muke gaya musu wallahi ba wanda zai ji daɗin rayuwar nan gaba abin da wani ma da yake gana da rufin asirin gaba bai isa ya zauna inda yake ba domin al'umma rayuwa fi karfin su wannan unguwar duk na gaya muku ba jare ba ne nan ba wanda zai iya zama a gidansa domin duk mutanen gari ɗin goma da zo su zo nan tunda ku ne kuke da shana ga nan ne gidan gwamnati nan ne kowa ke da shi saboda wahalar rayuwa in ta kai mutum ba ya tsoron rayuwarsa ba wani bindigan da za ka nuna masa ya bashi tsoro ba bindigan da za ka nuna masa ya bashi tsoro wani bawan Allah na ganshi girma kama shi girma kama shi ya ce mu yana rantsuwa da Allah in ba don bai da tabbacin makomasa a wajen Allah ba wallahi da ya zaɓi mutuwa akan wannan rayuwar to Allah ku gani kan wahalar rayuwa mutum yana neman ya mutu inda yana da tabbaci akan makomarsa annabi alaihi salatu wassalamu ya faɗa hadisi zamani zai zo wa mutane mutum zai wuce kabarin wani yana birgima akai yana nadamar ina ma da shi ne cikin kabarin ibn mas'ud yace ya ati ala nasi zamanun law wajada ahadukumul maut yuba'u lashtara yace zamani zai zo wa mutane inda mutum zai ga shago da ake sai da mutuwa layi zaka ga ana mutum na cire kuɗi layi a shagon mutuwa mutum na ba da kuɗi a ɗauki ransa na ce inda za a samu shago da ake sai da mutuwa za ga ana layi mutane suna saya saboda fitina na rayuwa saboda fitina na rayuwa saboda fitina na rayuwa duk wannan hali da ake ciki malamai ne kawai suke magana kar ka ɗauka wani zai zo na magana wani bai faɗa a ji malamai ne kawai suke magana malaman ba na ga don me suke faɗan irin abin da suke faɗa bai kamata a ce suna faɗa ba su ɗin ma na ƙalubalantar su akan abin da suke amma ku duba ina al'umma za ta ji ina al'umma za ta ji masallacin ma ana so a hana mutane su zo masallacin ma da me za ka zo ga daga inda kake sai ka sha mai a mashin ɗinka ko a mota ka zo masallacin ƙarshe dai kowa ya koma sallah a masallacin juma'a da ke jikin gidansa ko anguwarsu ku duba ku ga wannan fitina da muke ciki aka yan uwa musulmi ɗabi'unmu halayyarmu su suke jefa mu a cikin wannan yanayi da muke cikinsa wannan shine gaskiyar magana a amalukum ummalukum ayyukanku shine irin shugabanninku in ka ce ba aka ba ka yi mamaki waɗannan mutanen da wani tunani suke tunani shugabannin in ana abu ne domin al'umma to ga halin da al'umma suke ciki amma ko a jikinsu wannan magana gaskiya ne ko a jikinsu wannan magana ne na gaskiya in sun ce sun damu da halin da muke ciki magana ce ta ƙarya kawai gana ce ta ƙarya kawai da yaudara amma muna cikin kunci da matsi na rayuwa kowa a karan kansa ya zauna ya gyara ɗabi'unsa abubuwan da kake marasa kyau abubuwan da kake masu muni ka tuba ga Allah maɗaukakin sarki ka nemi yafiya Allah maɗaukakin sarki Allah muke roƙo mana afuwa Allah muke roƙo mana gafara Allah maɗaukakin sarki muke roƙonsa ya yi mana wannan kunci da fitina na rayuwa da muke cikinsa kuma za mu yi alkunuti a sallah wa kumu ila salatikum yarhamukumullah
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح